نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna biyu ga watan takwas watan sha'aban hijira 1446 ya yi daidai da ɗaya ga watan biyu miladiya 2025 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah datar da musu abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah kare mu muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markaz ihya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar banifon dude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul tsohuwar tun daga farkon sura Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko har mun zo aya na talatin da ɗaya in ba na manta ba mun zo aya na talatin da ɗaya a cikin suratul tur wanda yau insha Allahu za mu tashi aya na talatin da biyu zuwa abinda Allah ya sun kafin nan za mu dawo baya kaɗan saboda mu yi shimfiɗa a kan karatunmu aya na 29 shi ne fadakkir fama an tabi ni'imata rabbika bi kahinin wala majnun sai kuma mu ɗauka kafin mu ga abin da Allah zai ba mu na dama Allah ya sa mu faɗi daidai abin da yake kuskure muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kare mu kan mu manta Sura ta ba mu labarin baiwa da Allah ya yi ma ‘yan aljanna, cewa wanda suka yi imani kuma zuriyarsu suka yi imani tare da su, da falala ta Allah kyauta irin tasa sai ya haɗa ka da zuriyan kauri guda, ko da ba su kai ka aiki ba, ko da matsayinsu bai kai naka ba, sai su ci alfarmarka. kaga wannan ba kalmin kyauta bane da Allah yake mai aljanna kuma zaman da za su yi a cikin gidan aljanna zama ne na gata wanda komi suke bukata na masarufi akwai abinci babu matsala abin sha babu matsala kuma suna da yaran aiki wayanda ke kai kawo don yi musu hidima a cikin gidan aljanna kaga wannan ba ƙaramin falala ba ne wanda a nan duniya wata hidima dole sai dai da kanka amma aljanna sai kai mamaki hidindimu da dama waɗanda za a sa a yi maka saboda kyauta da Allah ya yi ma ta ƙoƙarin aikin da ka yi sannan Allah subhanahu wa ta'ala bayyana mana maganganun da 'yan aljanna suka yi wa junansu suna labari cewa wani kaga fada muna jin tsoron wannan rana amma yau gashi Allah ya muna baiwa ya kare mu daga azabarsa ya samu a cikin gidan aljanna sai Allah ya yi iltifatin an zalim manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi fadakkir to ka tunatar ka ci gaba da yin wa'azi fama anta bi ni'mati rabbika bikahin kai dai ba boka ba ne game da wannan nema da Allah ya masa annabta wala majnun kuma kai ba mahaukaci ba ne idan ka dubi wannan ayar za ka ga an zo da maganar a dunkule amma in za a bassaɗa ayan to ta ishe mu karatu na yau na ɗai saboda tunatarwa tunatar da musulmi yana da alaƙa da yi da kullum shi harka wa'azi ba na yau ba ne na gama za ka yi yau kai gobe shi bi ma ka ƙara yi inda shi tunatarwa abu ne wanda ka san shi amma kasancewar shi ɗan adam ɗabi'ansa gafala ɗabi'ansa mantuwa to ko mai mantuwa sai ana yi ana tuna masa za ka ga ya shigartu da duniya sadda kai mai wa'azi sai ga suke kai yana ce kai na kurwa ne wallahi ba zan sake ba wannan abin ai sakaci ne kuma na an kwana bi sai ya manta ka wabba shi ba to kenan ba za a maimaita wa'azi ba mutane da yawa sai su gauhala su lalace su zamanto duniya ba su shiri ba ta ba ashe aiki na wa'azi abu ne mai muhimmanci gaske dole ne sai da tunatarwa inda mu 'ya'yan adam mun yi gadon mantuwa ne ga babanmu annabi adam Allah ya ce wa laqad ahidna ila adam min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma ai mun yi wa annabi adam wasicci a cikin aljanna muka ce da shi kaga bishiya ga ta nan kakkaci ta fa wala taqrabu hadhihi ash-shajara fatakuna min az-zalimin kada ku kusanci wannan bishiya sai ku zama daga cikin azzalumai to shedan ya san suna da mantuwa sai labe musu sai da sun kamanta fa azallahum ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi shedan ya zamar da su suka ci wannan bishiya annabi adam sai ya tuna ai wallahi ko hana na cikin bishiya da faru to ga gani annabi adam yana da mantuwa mu muna da mantuwa idan da Allah yan wa masu girma mu ta wazi mu rinka tunatar da junanmu wani in kana mai wazi shi ta ganin kai ni ka hina karatu ne a'a ai kana da karatu amma ɗabi'a kaɗan adam mantuwa daga fala shi yasa sai a tuna maka haka tunatarwa tana da amfani shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ku tunatar ai wa'azi domin tunatarwa tana amfanin masu imani duk lokacin da aka tunatar da mai imani za ga imanin shi yana ƙaruwa shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin wannan aya fama anta bi ni'mati rabbika bikahin wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi maka ta imani da tabkar da annabta a gare ka to kai ba kahin bane an ce alkahinu shine boka huwa alladhi yatalaqqa al-ma'lumat min al-jinn shi boka yana samun ilmominsa ne daga aljannu sai su je san su yi satar magana sai su zo su gaya masa shi kuma sai ya rike guda ya ƙara ƙarya ɗari da wani abu inda ya yi guda ya yi gaskiya to don magana da ta ƙarya sai a ce da gaske ne to wannan shi ne boka sannan kishiyan boka shi ne aljunun shi yasa an ka haɗa su da wannan menene kishiyan boka shi ne aljinun hauka mahaukaci kishiyan boka ne shi mahaukaci shi ne aljannu ke amfanuwa da shi shi kuma boka shi ke amfanuwa da aljannu mahaukaci shi aljannu ke sawa aiki shi boka shi ke sanya aljannu aiki haka suna kishiyan juna shi aljani sai ya shiga jikin mahaukaci ya tawahar da shi kaga mutum na tsaye an buge shi ya faɗi yana ta mulkaki a hanya sharin shedano ne shi kuma boka sai ya ce ma'aljani je waje kaza maza maza ka yomin kaza kuma dole ya tafi mutum shedani ne mutum ya yi shedan shedanci wallahi kaga aljani na kuka shi na aiwa na na ya hana mai ya ce mai bai kaza ba sai ya mishi kaza aljani ba boka shaidani boka da kagan shi nan ya yi shaidan shaidan ce an mutum ya kafirce sai dai Allah wani boka sai ya ta yi bakin ruwa sai ya kira ya ce na sarki aljanni ya ce gani zo ni kake so a yamma aljani sarki ya ce yana so a mai kaza da kaza to ni kuma yana son ka bani yara aiki ga irin aikin da nake su je su taya ni aiki shikenan sai aljani ya ce to ba wale mai gina sai ya ce ba wale sai a nemo wasu yara a bashi a ce kuce tare da su da kayi kaza da kaza da kaza suna nan za su zo dole in kuma kai ba su zo ba yi kaza da kaza mu za mu zo za mu je mu kawo mu masu dole su yi kaza to sai ga boka yana amfani da aljanu su kansu su kansu tsoron shi su kansu saboda ya riga ya haukace shi ma'ana ya riga shi ya nisa da kahirci amma irin wannan iya gwargwaron kahircin ka iya yadda aljanu ke ma biyayya sun san dai baka da rabo da aljanna irin shi yana tambaya ne ce boka yana gani aljani bai gani aljani sai dai kowane aljani da alamun da ake gane ya zo akwai aljani zai ce ma inda duk kaga kyanwa ni na ne zaka sai ya zama kyanwa wani ce inda duk kaga faratan tabara ni na ne su wani ce ma in kaga dan jinjiri ni na ne zo kowa sai faɗi abin da zai rinka zuwa don da su suna iya zama duk wani abu kenan da ya ga kaza ya san wani na an gane ko akwai kuma lokacin da baya ganin komai da sun yi magana ya ji murya ya san wane na kowane da irin murya shi da aljani ya mura su sha wane kai na kazo eh to babu lai ko mu gehe ina sauraron ka suna gane ya suna sannan akwai hatimma kun gane hatimin nan wanda yan cibbo suke aiki da shi ai nan ne ake abin nan abba kuma da yawa ba su gane wannan hatimma kamar limaro limaro ne na aljani duk wanda ka zana daidai kai abin da ake so daidai to akwai irin aljanna da kake son kira in kana son ka kira bakin aljanni ne ga yadda za ka yi kana son ka kira farin aljanni ne ga yadda za ka yi duk ka san bokanci karatun shi ake yi sai ka zo an koya ma yadda kasan za ka zo na koya ma tafsirin alkur'ani kai shekaru kana koyo ko haka za ka ga boka ji ya yi shekaru ana koya ma yadda za a yi mu'amala da aljanna duk ya iya wannan Allah samu dace shi yasa Allah ya ce da manzo am fadhakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun ka tunatar kai dai ba mahukaci bane kuma ba boka bane ga wannan ni'imar ubangijinka Allah mu dokin sarki kai mana jagora Allah ce am ta'muruhum ahlamuhum nan am yaqulu sha'irin ko suna cewa ai mawaki ne lafa kalma am cikin wannan sura ta maimaita su goma sha biyar tambayoyi goma sha biyar Allah ya yi makafirai a cikin wannan sura babu wadda suka ba da amsarta babu amsa am ya ƙulu na sha'ir Allah ce a'a wai suna sha da manzon Allah mawaƙi ne suna ce da manzon Allah mawaƙi ne kun gane a shi'ir ko ko kalamin muqaffa shine zance wanda yake da kafiya mai kariya da abu iri guda da waka da alkurani ba iri ɗaya bane waka tana da ma'auni waka tana da ma'auni su mawaka sun sani in ka tashi rera waka da kayan layi ɗaya biyu sai su ce a wannan waka ba waka ba ce ta saba matsarin mawaka kenan ba haka ake shiga waka a kai wadan kaji kana da murya dole sai kaji an koya ma tsari na mawaka da suke bi in za su yi waka shi yasa suna da ma'aikata tasu wanda da yake sun yi waka sai ya je ya kai wakar an auna an ga ta yi in ba ta yi ba sai a gyara mai inda ta karye a dora masa to qur'ani ba haka bane shi yasa yana daga cikin hikima ta Allah a hadisan manzo Allah duk inda zaka dibi zaka ga babu inda sun kai kama da waka shi manzo Allah bai iya waka ba zaka ga ɗaya da kun wurare na wanda ya waƙoƙi wa'inda ko wanda ba mawaƙi ba yana iya yi su dan kan ma tuhuma ta shigo yanzu kamar malam Nasir kaga ba mawaƙi ba ne duk da yake ne ban sani ba ko amma ne ɗan waƙoƙin da zai yi mu'amalar shi ko gidan shi ya iya su yanzu yana yi tana kai baban wanci da kanka ta aike kin wuce nan dole a rera miki waka to kaga wannan waka mai irin wannan ba a ce mai mawaki to sai dai irin wannan Allah ka kare mu shine Allah ya ce am yaqulu na sha'irun natarabbasu bihi raibal manun suka ce da manzo ai mawaki ne muna yi masa jiran mutuwa raibal manun shine almot ko kuma raibal manun yana iya ɗaukar ma'anar abun da yake faruwa na juyawa zamani abun da yake faruwa na juyawa zamani ma'ana muna fatan mummunan lokaci ya juyo a kansa ko muna fatan ya mutu kun gane shi makiyin kawa wai bai tunanin yana iya riga ka mutuwa yanzu kai da kake son sai ka ga bayan wani to waye ce ma za ka ga bayan shi ka je kaya mai sihiri ko ka aika 'yan daba su je su kwace mai dukiya ko su kashe shi ko su yi kaza kai dai burin ka ba kana son ka ga bayan shi bane ko ba haka bane to waye ce ma za ka ga bayan shi shine abin tambaya to don mu fahimci ɗabi'an maƙiya Allah su idanun su ruhewa suke yi ba sa tunanin su ma suna ‘yan mutuwa kai in kana tunanin kana ‘yan mutuwa gobe ya za ka ce to sai na ga bayan wani to wacce ma sai ka ga bayan shi kana da gobe a hannu ka take mutum nan suka yi ni lahiya amma suka kwanta ba tashi da su ba to kai hakan bai yan faruwa da kai ne yana yan faruwa da kai to amma ɗabi'a galiban wanda ya sa ƙin wani a zuciyarsa wai kullum sun yake si ya ga ya kumyatar da wani to gobe ta ka ce? bai ba ta ka ce to shi ne nan su kahirar abin suke cewa na tarabba su bihi raibal manun muna yi masa dakon mutuwa ko muna yi masa dakon mummunan lokaci ya juya a kansa shi lalace Allah ya ce kulka ce da su tarafa su to kujira ku gani kujira kujira mutuwa na bayan nima a kuminar matarar busaini ai nima ina nan ina tare da ku ina daku abinda zai same ku sanadiyar wannan kare tare da kuke yi kuma kuna ganin Allah zai bar ku ne Allah ba zai ba ku Allah ce am bi ma'ana bal a a wannan magana da suke yi ta amurhum ahlamuhum bi hada shin hankulan su ne ke umarnin su da wannan ahlam su ne ashabul uqul ma wata hankali ashabul uqul salima masu hankalin kwaye su ne ahlam to Allah yake tashin ko hankalin nan nasu ne yake umarta su da irin wannan magana me yasa aka yi amfani da wannan kalma li'annahu ashabu li'annahum ashabul uqul salima domin su mutanen makka suna da hankali mai kyau suna da lahiyar hankali ma'ana ba ma hukata bane shine Allah ya ce hankalin ku ne ku ke umarta ku da ku yi manzo Allah fatan mutuwa kuma fatan ba zai gama lahiya ba Allah yake cewa amhum qaumun tagun Allah ce a'a ba hankulan su bane ke musu wannan umarni su dai mutane ne kafirai mutane ne masu wuce dokoki na Allah shine mutajawizuna lil haddi suna tsallake doka na Allah umarni na Allah ba su dawowa su hankalta da hankalin da Allah ya ba su ma'ana tambaya kenan yanzu ku da hankalinku kuna fatan wani ya mutu shi barku hankalinku ne ke baku wannan umarni kenan nan tambihi ne ya kamata a ce inda ku masu hankula ne hankalinku ya ba ku dama ku gano wanga mutum mutumin gaskiya ne inda dama kun sani amma sai suka kafirce suka tsallake dokoki na Allah suka shiga kafirce shi yasa kaga hasada ita take sa wanda baka yi tsammani ba ya baka mamaki mutum mai natsuwa mai hankali in hasara ta shige shi sai idanuwansa su ruhe ya kasa tsayawa ya yi amfani da hankali sai tunani yanzu su dai ma'abuta hankali ne masu shekaru sun san ya kamata amma fa saboda hasada sun ƙi lissafin cewa abin nan gaskiya ne bar mu imani da shi Allah karama mu da hasada hasada da girman kai matsala ne Allah yake cewa am ta'muruhum ahlamuhum bihadha shin han kullun su ne ke umarta su da wannan kaga hada damiri ne dole sai an yi insafi ina zai koma raji'un ila qaulihim sahirun aw majnun wa qaulihim sha'ir shi hankalin su ne ke nuna musu su ce manzo Allah mawaki ne hankulan su ne ke nuna musu ce manzo Allah mahaukaci ne hankulan su ne zai nuna musu ce manzo Allah boka ne Allah ce wallahi ba komai bane dagawa ne kawai hassada da bakin ciki ne kawai yasa suke irin wannan kafin mu tayi ina son yi wannan ishara kaɗan shi makiyinka ko da dattijo ne ko da mutumin kirki ne inda yana kinka wannan ƙiyayya tana iya sawa ya yi maka ƙarya ya hudu abun da ba haka yake ba kuma ya san ba haka abin yake ba saboda ƙiyayya ka abu ya wasu da ka sake ta da an yi waya zai ce ai ba mutumin kirki na ba dama haka na suka kaza kaza duk kirkin ka sai a manta da shi ba su ganin lahin s kai ne za a ta hudu kuma duk maganganun sun yi su ne cikin ruhewar ido inda za su yi adalci sun san wallahi kai ba mutunan banza ba ne irin wannan misali am ya ƙulu na taƙawwala ai suna cewa manzo Allah ya ƙirƙiro maganan ne a taƙawwal ka faɗi abin da ba haka yake ba ka ce an ci yanzu kai ba ka yi magana ba sai yanzu in ce imran ya ce kaza ya ce kaza kai ba ka yi magana ba to taqawwaltu alayka na kirkira magana na jingina akan ka na ce kai to manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce alqurani magana Allah ce ko ba haka bane sai suka ce a a wannan taqawwul ne ya kirkira magana ne shi dai yace Allah ya ce yaushe eh Allah ya ce ina ya ga Allah Allah ya ce bal a lamarin ba haka yake ba la yu'minuna su dai kawai ba za su yi imani ba hmm bal la yu'minun ba za su yi imani ba Allah ka kare mu da adam ya samu zama ya yi reshi akwai fadi innal insana la yatawa arra istaghna ko ba haka ba so da yawa dan adam yana dagawa in yaga ya samu wadata wanda da zarar ya samu kuɗi haraka ta addini babu shi ciki haraka ta bayan Allah babu shi ciki bai shigowa bai aiko da taimako ba matsalar shi bace sai dai yan kaɗan amma ɗaiɗakun mundane ne ke sa'a samu abin duniya ya wadace su kaga ana haraka addini tare da su ɗaiɗaku ne ba su da yawa wani ma daga ƙarshe sai shi ta musulunci ya riƙa maganganu na banza kamar yadda ƙaru ne ce inna ma'uti tuhu ala ilmin indi yana cewa ayin ni an bani dukiyar ne sama da ina da ilimi ya mance Allah subhanahu wata'ala ya yi yayin ya bar shi a lokacin da bai da shi amma yadda ya samu kuma sai ce ilimi shi kana tare da abokinka yanzu da ya samu an yi funksiyonin ɗin shi wani guri yana aiki sanar yana zuwa ko yana sai shiga ai inda bai iya kwalwada bai samun kaza shi ya manta shi darne ne na kalas ɗin kufa ko ba haka ba ne wa ma zai na alfahari da ilimi ba alfahari da abin duniya kai dai ka bi Allah ka huta to haka suka ta magana suna ce ai ya kirkiro wannan magana ne ulka ce da su Allah ya ce falyatu bi hadithin mithlihi to su inda sun ce shi dai ya zo da Qur'ani ko to su duka su taru su zo da labari irin wanda manzo Allah ya zo da shi in ka nusa da ainihin su masu gaskiya ne ba dai kun ce ƙarya ya ba to ku ku yi ƙaryar mana mm ku yi ƙaryar mun ce zai ce kai ustazu wai dan kai karatu kana muna dagawa kaza sai ki ce tun nan na yana kai na ka wannan zo ka ba mu sallah ha ko ba haka bane karatu wasa ne ba wasa bane amma ba kuma abin da ake alfahari da shi bane da wani na hasara kai zai na shaɗan kaya kaza irin wannan magana ana yin ta duk wanda ya zo yana mata haddidan kaya kaza ne shi yana ganin ya rena abin da kake da shi to sai ka ce in ya rena in ya isa shigo da irin naka eh sun ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya kirkiro ne ba magana Allah ba ce sai Allah ya ce ah to ku ku zo da irin nashi shi yasa Allah ya ce qul la in ijtama'atil ins wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira Allah ya ce wallahi ka ga musu da aljannun duniya da mutanen duniya za su haulori guda wai dan su zo da irin wani qur'ani da ka zo da shi ana ce wallahi ba za su iya da shi ba ko da sashi zai taimaka masa shi ba su yawa a da ƙarshe dai aka ce to in sai su zo da sura guda ɗaya shi ba ya zo da sura ɗari da sha hudu ba su su zo da sura guda ɗaya ya yi ba zai yi ba lace fa in lam taf'alu walan taf'alu fattaqun menene Allah madaukakin sarki ya samu dace in ba su yi ba ba za su yi ba har abada babu yadda za su an yi baya ba kuma za a yi ba ga tambaya am khuliqu min ghairi shay'in shi ahlice su ne ba tare da ubangiji ba ai am khuliqu min ghairi khaliqin shin su dai sun san yin su an kowa ya san ba shi yakan shi ba shin ka kasance ne ba tare da wanda yi ka ba tambaya inda ka yadda ba kai kai inda ka yadda in har ka yadda yin ka aka to kuma dole ka yadda kai ba Allah ba ne shi sai Allah ya kara tambaya am humul khaliqun to ko suna su kai halittar kun zama mutane ne ba tare da Allah ba tambaya ko ku ne kuka yi kanku kuka yi wasu tambaya ai dukkan wannan kowa ya san ba shi ya wani ba ko da baka yadda ba kuma kowa ya san ba shi ya yi kanshi ba to inda har ka san ba kai kai kanka ba dole akwai wanda ya yi ka wannan mai yin ka dole wanda ya yi ka dole ya sarrafa ka yadda yake so to dole kai masa biyayya amsar shine ba ku kun kai kanku ba kuma ba ku allola bane ai sai sa na tambaye ce muna wayannan tambayoyi ne guda goma sha biyar da Allah ya musu babu wanda sun ka bada amsa sai da shi am khuliqu min ghairi shay'in shin an halicce su ne ba tare da ubangiji ba am humul khaliqun ko su ne suke kawo nan su a hamsa dai a'a ba ku kun kai kanku ko ba ku ne allola ba to kenan inda ba ku ne allola ba ba ku kai kanku dole a ce ku yi kaza ku bar kaza dole a samu ku doka gida dai ba na kanawa wai kuma suka ce mai gida ba zai sama doka yadda yake so ka zauna a ganin shi ba na gina gida na kawo ka cikin gida ba haya ba kyauta na ɗauki nauyin abincinka na ɗauki abin shanka komi lalura ka na ɗauka amma sai in ce ma gidan nan koha bi gare shi in za ka yi ta kabi ta wannan koha kawai wai sai ka ce ban isa ba da Allah akwai hankali a ba hankali mana ba hankali mu ɗauki misali duniya gida ce ba haya muka yi ba duk wanda kaga yana haya a duniya ba Allah ya azama haya ba shine ya azama ka ne ba ku gane wa mutanen garin nan kaga mutum ya yi takumi yana to Allah ka raba mu da haya shi Allah ya saka haya ne a Allah bai saka haya ba saboda ya san duk inda ka je ka rayu zaka iya rayuwa yanzu ne in ka can bakin gari ka samu zana ka buga ka koma da iyalinka za ka iya zama ko ba za ka iya ba za ka rayu ko ba za ka rayu ba ka kuma ka komo gidan da ba na Allah ba gidan da da gidan da ka shiga musiba sai ka ce sai dai nan za ka zauna kenan dole in wata ya kare hankalin ka ya tashi amma shi asina inda Allah ya yi ka bai aza mu haya ba yanzu duniya ga inda Allah haya ya ba mu kana ganin ba a samu matsala ba an samu matsala mana in ka kawo mata garin nan zaman ta bai ai kuna da kauye kawai sai a baka gida aro ma kyauta ka zauna hasada ka samu naka sai ka ce a kai sai dai birni birni ma sai inda adda wuta da ruwa Allah ba ya jawo maka ne kai ka ce to mu ɗauki misali ita dai duniyan nan Allah ba haya ya bamu ba ya yi mana ita ce mu zauna duk inda muka so kyauta kenan duk inda ka zauna ka ga da mace sai Allah ce ku sanan ka je inda babu mace ya ba mu abinci kyauta ya ba mu lahiya ya ba mu hankali duk ya muna komi amma fa sai ya ce mana shi ga abin da yake so ga abin da baya so babi na mai da alheri ko da Allah ya ce ba zai ba mu lada ba in mun yi amma inda ya kyautata mana mu ma an ce dan kwarai bai manta alheri shi in dai za mu mai da alheri da alheri ya kamata mu saba ma Allah a hankalce bai kamata ba amma wanda sai kaga shi babu dokar da gaya mai wahala ce ta Allah kai ma sai a Qur'ani an karanta sai ce kaya an ga aiki sai sahabbai su ba nasu na ba kenan kai Allah ya kare mu mun gane misali am khuliqu am khuliqu min ghairi shay'in shin su ko an halicce su ne an samar da su ne ba tare da wanda yi su ba a'a amhumul khaliquna ko su suka yi kansu Allah ce a'a ga wata tambaya am khalaqus samawati wal ard shin ko su ne suka yi samai da ƙasa ba su bane Allah ya ce bal la yuqinuna su dai ba sa sakankan cewa akan Allah shine mahalicci sun san Allah shine mahalicci su sakankance su bar komai a hannunsa ya gagare su saboda tabiwa ga wata tambaya am indahum khaza'in rabbika shin ko a gurin su ne taskokin arziki na ubangijin kake arziki na Allah ko a hannun su na yake a'a ba hannun su yake ba hannun Allah yake am humul musaitiruna ko kuma su ne suke sarrafa abu a yadda suke so ba a yadda Allah yake so ba bayan Allah ya ne ya arzikta ka sai su ce ba a baka sai Allah ce to ya hwasa sun isa su yi wannan to wa kuke kenan ba kowa kuke ba arzikin Allah a hannunsa yake ba a hannunku yake kuma ba ku da ikon cilasta wa Allah ya ba wanda yake so mana ya ba wanda kuke so ko ya hana mu wanda ba ku so a ba ku da wannan mutum ko yana son ka ko bai son ka in Allah zai baka bai ma shawara da shi sai dai ga ka canza riga ka canza hulla wanda dan iske yana gehe yana washin wani ina da ka samu kuɗin ka kullum sai ya canza riga shi ba wai yana tambaya na bilan shi murna inda zai sa hanya yana iya ruhe ta gobe ga kaka sai zace ce to masha Allah kun gani to da yake Allah hakimun ne ƙadirin ne sai zamanto hanyar arzikinka daga kai sai shi kai wallahi wani in ba shi kun ka hira ba yace ma ga hanyar da nake samu wani abu wala ba sani ba dan in Allah zai bai shawara da kai sai shi bude mai wata hanya ya samu arzikin shi ko kuna ganin da wasu suke cewa abawa na a hana mawa na mutum da za su kwana da yamma suna da yawa ta shi ne sai Allah ce ba hannunsa yake ba am a inda khaza'inu rabbik shin a gurinsu ne taskokin arziki na ubangijinka yake ba a hannunsa yake ba am humul musaitiruna ko kuma su ne suke sallada abubuwa su ne suke sarrafa abubuwa gwargwaron yadda suke so ba su bane suke juyi al'amura Allah yake juyi al'amura yadda yake so am lahum sullamun yastami'una fi shin ko kuma suna da wani tsami da suke hawa saman shi su je su jiyo labari a wurin Allah suna da tsamin da za su hausa ta yi sama su jiyo labari a wurin Allah am lahum sullam abin da ake sullam shine abin da ake tattaka a ta yi sama yastami'una fihi da za su yi sauraro a cikinsa ai su ji sauraro wahayin Allah su ce musu ai abin da manzo Allah faɗi gaskiya ne suna da wannan ba su idan da Allah zai bayar da annabta ga manzo Allah ba sai ya shawara da su ba ba sai ya shawara da su kawai su bane ko suna so ko ba sa so Allah dai shine falyati mustami'uhum bi sultanin mubin to in akwai wanda yake da abin hawa ya zo ya ji wahayi daga gurin Allah to ya zo da hujja ya ce ga abin da ya ji tana yawa? dai Allah cikin wannan wani na ya taɓa yin sama sama haka da ya yi ta ya kilo goma akwai wanda ya taɓa gwadawa kai hudu ya ƙoƙarin ka in katta ya sama inda babu ko da tsami in tsamin na ya kai kilo biyu in ba sa ba ka ya taka haushi don jiwa na ya ɗauke kika ta yi ƙasa da kai ba ganin ko 'yan nijar in sun kai wani waje sai sun ɗaura kansu don kasu haɗu ba ka da labarin sama Allah gafarta mana suna faduwa wani lokaci ka gani duk da sun daura kansu ko wani abu mai ke sa su haka nan juwa ko kuma dai ya yi kasar su Allah da ya kare munasu kowa wajen hanyar neman abincin shi Allah ya kare shi wanda kuma ya mutu Allah sa ya shahada da wajen neman abincin Allah ya kare mu am lahul banat wa lakumul banun am lahul banat ko kuma suna cewa shi Allah shi yake da ɗiya mata wa lahumul banun su suke da ɗiya maza su larabawa ba su san ɗa mace sai dai ɗa namiji saboda suna kyamar mace suna da mummunan al'ada mace sai a gina rami ko ta fara wayo ne a sata cikin rami a turbude da rai saboda mace ce ko a je a kashe ta su ba su sun mace to kuma sai sun kace ai Allah na da ɗaya kuma amma ɗaya Allah mata ne kinan su sun zaɓi ɗaya maza su an na ɗaya mata sun bar ma Allah abin tambaya da kuka ce Allah yana da ɗaya mata da Allah wane ne aka je zanen sunan da shi ko ba haka bane ɗaya matan wacce uwa ce ta haife su ina aka yanka musu ragon suna kaga tun nan ka san dai ƙarya ce inda ka zo ka ce wane na da kaza shi wane nan ba kuma taɓa haɗuwa ba baka taɓa zuwa inda shi ba yaya aka ka sani wannan yana daga cikin mummunan magana وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا idda suka ce Allah yana da ɗa Allah ce kun zura abu mai girma gado samawatu ya tafakkar na min sammai sun yi kusa su watse saboda wannan magana watan shekul abd ƙasa ta tsatsage wata khairul jibal hadda duwatsu su haɗu daga saman su ma su karye su haɗu saboda mai an da'au li rahmani walada sun ce Allah yana da da Allah ce wa mayin bage da rahmani an yattakhidha walada bai kamata ma Allah ya rike da ba tun me zai da da kai ma da kake bukata da dan ka bar iri ne kakkan mutu a ce irin ka ya kare ko kuma wani ya gaje ka ko in baka da lahiya dan ka shi ba da Allah duk bai da bukatar wannan shi sa wani guri Allah ya ce tilka idan qismatun bita kun gani wannan kaso ne na zalunci ce maluman tafsiri suka ce a ƙur'ani gaba ɗai babu an inda aka yi amfani da kalmar da ta yi martani a kan mummunan maganar da wasu suka yi irin wannan saboda kalmar da yi za duk cikin ƙur'ani kalmar guda ce a ita kadai ta hauka a zarama ko akwai wadda a cikin ƙur'ani ita kadai ce saboda mummunar magana ce aka mayar da ita da mummunan kalma babu kalmar da aka ba maimaita ta ba saboda magana su taimu ne yasa Allah ya ce amlahul banat ko kuma suka ce Allah yana da ɗaya mata wala kumul banun ko kuma ku kuke da ɗaya maza in tas'aluhum ajran shin ko kana tambayar su wani lada ne fahum min makramin muskalun su ce wannan haraji da aka ɗora musu ya nauyi mana wa'azin da kake musu ana aza su musu kuɗi su biya ka bale su ce kuɗin ya yi musu nauyi Allah ce a annabawan Allah ga baki daya suna wa'azi ne don Allah ba suna wa'azi ba ne don a ba su kuɗi wannan shi ne ɗabi'a ta mutanen kirki duk wanda zai wa'azi aiki na addini ya yi don Allah an fahimci hausa amma kuma wannan bayani ne mai tsawo inda zan takaita mana ya saba ma irin abin da ake gabatar da shi da masu da'awa akwai hukumomi da ake keɓewa misali a ce an ɗauki liman idan kai mutane hidima duk wata a bashi wani abu wannan ya halasta ko bai halasta ba muku ba na amsa ba mista kun kuci ya halasta lokacin shago? to Allah ka samu amfani da lokacin abu kenan irin wannan abu da suke abu ne mai kyau duk lokacin da a cikin al'umma ko wanda zai ba da lokacin shi saboda ya amfanar da al'umma to na al'umma ta ne ta kula daga minana ya kamata ta yi ta ɗauke mai nauyin ɗawane yau da kullum saboda zai bai wa al'umma annabi Muhammad gudunmawa wannan kuma addini ne idan an ka bar malami yana can yana tambaye ne karatu bai yi wa wallahi bai yi yanzu ai wanda ya kalla ya sa a gaje nake wallahi tallahi a gaje nake karatun nan jin nake kamar ka aishi saboda gaba ɗaya ban samu hutu ban samu kwantawa ba ko hira ban samu saboda ina son in samu abin da nan cicciro in zo a yi wannan karatu in sai kuma an kabarin sai na ta yi kasuwa na bido kuɗi da Allah ya yi ku ba da amsa da ya ko to shi ke nan to in da ya muna na yi saboda Allah ko ku haɗa abin da ya an gane misali akwai ɗaukar hankali Ismaila shaida ne kwanaki ina ganin na kai wata uku ina yi ba haya jini yake zuba saboda zama ban tashi kullum ina zama in dare ana kwana ina saman takarda saboda in dan samu abin da ni ciwo kuma in sa ta sai na to kasuwa in ban zo kasuwa ba tukunya ba za ta hau ba yayi abu kowa da ansa ba to kuma ya kamata ya maka wazi ke ko ba ku wazi a wuce Allah ya muku albarka wannan ina ishara ne cewa harkar da'awa tana da wahala harka ta Qur'ani tana da matsala in baka shirya mata ba ka shige ta ta ba ta yi ga karatu da muke in da mu zo yau ka zo ka yi shirme gobe ka zo ka yi shirme baka shirya ba wace ya zai ta yi ba ta yi ba ta shi yasa kawai ne ce yau malam yana son a gyara shi in kun yi haka kun kyauta amma ko ba ku yi ba ba ku da laifi an gane wannan ko to Allah ya saka muku da alheri shi yasa Allah ya ce da manzo am tas'aluhum ajran shin ko kana neman su baka wani abu ne fahim min makaramin muskaluna bale su ci wannan tara da ka aza musu ta musu nauyi baka neman komi a gurinsu wannan shine asali idan za ka yi da'awa ta addini kada ka ɗora nauyi ma mutane ko me ka ce su yi maka ko me ka ce su yi maka wannan ba aikin annabawa ba ne kai ma Allah aiki shi kuma Allah sai ya dai hanyar da zai bude ma ka samu ka ce da yaranka am indahum al-ghaib fa hum yaktubun ko kuma suna da wani ilimi na gaibi ne fa hum yaktubuna da suke rubutawa na dabi'un mutane an fahimta wasa ai yaktubuna lin-nasi ma yattali'una alaihi min al-quyub su rinka rubuta mutane abin da suke ganowa na gaibi yukhbirunahum bima sha'u min hasalan ka ba su labari game da abin da suke so mana maganar da za ku yi nan malamai suka ce raddi ne akan waccan aya na tarabbasu bihi raibal manun wannan aya tana mai da martani ne akan waccan sun ce muna nan muna jiran manzo shi mutu muna mai fatan mutuwa shine sai ana ce kushin kuna da gaibi ne da kuke ba da labarin wani zai mutu kafin ku waye gaya muku shi manzon zai riga ku mutuwa waye gaya muku haka kawai misalin da mun kai bai an fahimci hausa kinan ba su da wannan kawai dai suna kame kamun ne am yuridu na kai da Allah ce a'a ba haka bane su dai suna buƙatar su kulla makirci ne ga manzon Allah da kuma abuta addini فالذين كفروا هم المكيدون Allah madaukin sarki ce wanda suka kafirce wa Allah da manzonsa su ne waɗanda za a kulla makirci a kansu ba kai ba ai munkaruna bihim wanda za a yi ma makirci ba kai ba ma'ana makircin da suke kullawa kansu yake komawa ba a kanka ba shine misali duk wancan abu da suke suna kulla makirci ne makircin su su yake ci shi yasa Allah ce wala yahiqu makru sayyi'u illa bi ahli mummunan kulli ba kowa yake komawa ba sai dai ga ma'abuta yin wannan mummunan kulli duk wanda ya kulla mummunan shiri to abin yana dawowa a kansa ne shi yasa za ka kafaran duniya duka suna ta kokari su kula makirci ga musulmi da musulunci amma ina Allah bai bari sai an yi nan Allah ya bude nan sai an yi nan Allah ya bude nan Allah ya samu dace kun ga dai kwana-kwanan nan amerika tana ta kulle-kullen makirci yanzu tana ta ciji da kanta allah ya aiko musu da gobara har yanzu watan nan tana ci inda ba aiwatan mutu ba tana nan tana ci ta shiga daji tana ta cin daji kaga kenan suna kulla makirci nan ya kido na kaida ba kido kaida suna kulla makirci allah na kulla musu da haka abu guda ne mu ya rage muna inda mun yi sa'a muna da musulunci to mu yi aiki da musulunci a ƙasanmu wallahi ba sai mun yi alkunuto ba wallahi tallahi nan ƙasanmu in dai mun kai aiki da musulunci ba sai mun yi alkunuto a masallaci ba kowa shi ta shi shanin shi ba wanda ya shi faɗa da mu wallahi amma kaga ana tawainiya da mu mun rike mun haɗa musulunci ne amma masu ga musulunci mu gyara halayen mu wallahi mun gyara halayen mu babu yadda za a yi da mu amma kai ka ce kai musulmi ne ga baki ba ka aiki da musulunci dole a shiga matsala duk wanda ya ce musulmi ne yake musulunci tashi jarabawa sai ta himu ne sai ta himu wani abu eh ya bugi wani jirgi Allah subhanahu wataala shi awo wallahi mu rike musulunci jama'a mu yake da musulunci duk wanda yake kula musulmai da musulunci ma ke kuri ba ku kafa ana wannan kuma yanzu Allah ɗaya san adadin mutanen da ke shiga musulunci a America kuma duk ga ganin da ake musuluncin na ake so a rusa kuma su suke ta rushewa Allah ka kare mu am lahum ilahun ghairullah shin ko suna da wani Allah ne wanda ba ubangiji wanda ya halitta ba subhanallah sarki ya tabbata ga Allah amma yushrikuna game da abin da suke hada shi da shi ne shirka kenan babu wani ubangiji da ya cancanta bauta masa sai dai Allah subhanahu wataala bai yarau kisfan kisfan min samai ko in suka ga wani yanki na ukuba daga sama saqitan zai fado musu ya kolo sahabin markum sai su ce ai girgije ne wanda yake sashen ce ya hau sashe mana sai su ce ga irin wani girgije nan wanda yake ɗauke da ruwa ba za su wa'aztu ba su gane wannan abin wa'azi Allah yake musu yanzu misali Amerika wannan azaba ce daga gurin Allah to wai maimakon su ba mu Allah kullum abin da suke gani me ya kawo wannan me ya jayo wannan an fahimci wasa kwanaki suna zargi suna cewa ai a california california kenan gobernar ɗin california wai shine ya tare ruwa don kula da wasu kihaye shi ya saruwa suka yi karanci an ka kasa kashe wuta kenan sakacin shi na shi ya sa watattakin mutuwa ku jawo kafa Allah ya zo muku da azaba maimakon ku tsaya ku da ku tuban mu Allah a'a wai kuna ganin ailahin wani na. Eh? ya tsuntsaye ke sun duwan su duk abin su gani ba lahin ma tsuntsaye ba wai sakacin wanda aka ba jagorancin yankin ne da ya ƙi sake ruwa har wannan abu ya ta faru dala ina hankali yake kaga ɗabi'a su iri guda ne wa in yarau kisfan min as-sama'i saqitan yaqulu sahabun marhum ko da sun ga wani yanki na hukuma daga sama ya zo sai su ce ai wannan girgije ne wanda yake hawa ma'ana irin na al'ada wanda muke abuna ba sa ɗauka azaba shi daga gurin Allah Allah subhanahu wataala ya ce fadarhum ka kyale su ya rasulullah ai fatrukhum karwo da su hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun har sai sun haɗu da wannan yini nasu wanda cikin shi za a azabtar da su yus'aqun ay yu'adhabun bi ma'ana fatrukhum karwo da su fi inadihim wa juhudihim a wajen girman kansu da jayayyarsu hatta yulaqu yawmuhum alladhi fihi yu'adhabun har su haɗu da yinin da za a yi musu azaba shine yini na ranar tashi alkiyama yawma la yughni anhum kaiduhum shay'an ranar da wani makirci da suke kulla ba zai musu wani amfani ba wala hum yusaruna kuma ba za a cece su daga azabar Allah ba to yana da bara ka kai da an ka dauka an kasa cikin kabari ai ƙarya ta ƙare wa innal ladina zalamu azaban duna zalik lalle wanda suka zalunci kawunan su da yin shirka da sabon Allah suna da wani azaba duna zalika ai qabla azabil akhirah suna da azaba kafira nan lahira tunda nan duniya Allah zai azabtar da su walakin aktharuhum la ya'lamun amma da yawa daga cikin su ba sa sanin haka ku duba ku gani nan sai ka ga mutum tun da sahi ya hita ya je aiki mata ta je aiki ɗaya su je aiki amma in lura ta jika ashirin ta taso kowa bai iya hidda jika ashirin ya yi abinci na jika biyar kowa bai iya sayi a ci ana musiba ce mana babu kuma wanda iya tsayawa gida ci huta kuɗin dai an samu ga suna amma allah bai bari a ci wasu ma al'ada su wai mutum ba ka gane yana da kuɗi sai ya mutu to amfani mai sun kai maka akwai wanda yake cewa ni ba ku sani ina da kuɗi sai na mutu to ka ji hauka to su ma mi wai sai ya mutu an zo ana lissahi a ce a shegin ya bar kaza ka jama'a Allah ka kare mu a musiba ce wasu li hukmi rabbika Allah ya ce da manzo kai hakuri game da abin da ubangijin kai hukunta fa innaka bi a'yunina kai dai kana akan idanuwan mu ai bi mar'a minna wa hifzin muna kallon ka mu ke tsare ka fasbir kai hakuri li hukmi rabbika game da hukuncin ubangijinka fa innaka bi a'yunina ma'ana kana cikin tsarin mu mu ne za mu tsare ka mu kula da kai wasabbih bihamdi rabbika hina taqum kai tasbihi tare da ubangijinka lokacin da ka tashi daga bacinka wa minal layli haka ma cikin dare fasabbih hu kai tasbihi ga ubangiji mana kai sallah dan girmama Allah subhanahu wataala wa idbaran nujum da kuma juyawan taurari ma'ana idbaran nujum shine wa salli salatal fajri hina idbarin nujum bi dau'iha ma'ana lokacin da hasken taurari ya kushe sai ka tashi kai sallar asubahi Allah madaukin sarki ya samu dace ina ganin mun zo ƙarshen suratu suratul najm eh suratul tur zamu je farkon suratul najm insha Allah lokaci ya tawo ko ina ganin zamu takaita abinda muka daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya fi mana سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك